بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine a 14 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya za mu bi da gaggawa daya biyu ko uku haka daga cikin fa'idojin ayar da ta gabata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim daga cikin fa'idojin wannan aya tana koya mana tabbatar da kiyasi mun san dai kiyasi mun sha magana a kansa a cikin hukunci a musulunce akwai abin da ake ce ma kiyasi shine duk abin da ba shi da nassi wajen hukuncinsa halal ne ko halal ko haram sai a duba abin da ya kama da shi ta bangaren dalilin da ya sa aka ɗora hukuncin wanda ake ce mai illa in har sun haɗu a wannan to irin hukuncin da wancan yake da shi sai a ba wannan malamai suna cewa duk inda allah maɗauki ce masalu kaza ka masali kaza sawa'un ko ya zama irin wannan ne kamar da muka ji masalu kaza ka masalu kaza wanda ake nufin tashbihi ko kuma wanda yake ifradiyan ne sifa ake nufi da shi to duka dai ya dulla alal qiyas dalili ne akan cewa ashe Allah madaukaki a Qur'ani yayi qiyasi ya ce nan da ma'anar qiyasi shine ashe abu kaza fa kamar kaza ne shine da ma'anar qiyasi dan haka ba dalilin mutum ya ce zai inkarin qiyasi wannan kuma dai akwai mahallin sa malamai sun magana a littafin usulul fiqh a urare da yawa daga cikin fa'idojin har yanzu kyakkyawan karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala saboda kwaɗayin ya karantar da mu mu fahimci abu ya jeranta mana misalai duk abin da ake buga maka misali da abin da ka sani na yau da kullum ka fi fahimtarsa fiye da a kawo matsagoran zance amma an ce kamar gona ce mai kaza da kaza mai kaza da kaza mai kama kaza mai kama kaza kowa ya san harkar noma don haka cikin sauƙi za mu ɗauki wancan misali mu gane shi kuma mai aiki da abin da ake so mu fahimta sannan fa'ida ta gaba اختيار المكان الأنفع liman arada an yunshi a bustana duk mutumin da yake so ya yi lambu to ya nemi wurin da ya dace da kun ga Allah subhanahu ta'ala a wannan ayar ya nuna mana inda ya dace an fi samun kayan amfani tunda kamar yadda ya faɗa ukuluha da ifain wato abin nan sakamakon da za a samu amfanin gonar zai zo har ribi biyu ashe wurin ya dace bayan kuma taufiki daga Allah da haka mutum in zai yi gona ko zai lambu ya nemi inda ya dace wani ya nuna mana kenan ashe idan mutum ba shi da ilimin harkar noma to in zai yi noma ya binciki waɗanda suka sani sai nemi shawararsu saboda kowa yana yi ne don ya fita fita ana nufin nan ko kana yi ne don ka ci ko kana yi ne don ka sayar to alƙalla kana son ka samu abin da zaka cinye ishe ka kana son kuma abin da zaka sayar din ya zo da kyau abu na ƙarshe albarkar ruwan sama samun ruwan sama da wurin da ya dace wannan shi yasa wannan gona ta zama cewa fa'atat ukulaha da'ifain tunda kun ga abu biyu ya ambata da ruwan da ke zuba da kuma wurin da ya dace din wannan ya nuna ashe ruwan sama yana da albarka daga Allah subhanahu wataala tunda haka Allah madauki ma ya kira shi wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan haka ruwa daga sama ruwa ne in ka ce ruwan sama mai albarka ne daidai kai tun daga shi Allah madauki ya faɗa cikin alqur'ani a suratul qaf wannan dai da gaggawa kenan mu je ayar da muka karanta yau Allah subhanahu wataala yana cewa ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab shin dayan ku yawaddu zai so alwuddu ma'ana mahabba ɗayanku zai so kuma nan istifhamin tunda an ce a yawaddu ɗayanku zai so malamai sun ce istifhami ne bi ma'ana annafi ai la ahada minkum yawaddu babu ɗaya wani daga cikinku da zai so wannan misali a wannan aya malamai suna tattauna ko sun yi saɓani akan shin wani misalin ne ake kawo mana na ciyarwa ko kashe kudin munafiki munafiki taimakon da ya bayar wanda ba da Allah ko kuma aikin munafiki umuman ko ma wanda iri sawa'un infaki ko ba infaki ba misali ne ake ƙara kawo mana na yadda aikinsa ba zai amfane shi ba saboda ba ikhlasi kuma ba a yi a mahalli da ya dace ba ko kuwa tsoratarwa ce ake wa muminai sai zama atsafi ne wannan ayar akan ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum kamar da wasu malaman suka faɗa bayan ya faɗi wannan sai kuma ce ai waddu ahadukum ai antum ya ayyuhal mu'minun ɗayan ku yana son kaza ai ko ba zai so ba kun fahimci bambancin wancan da wannan in muka ɗauki cewa wannan ci gaba ne da kawo mana misalai dan su nuna mana yadda aikin munafiki ba zai masa amfani ba ko kuma duk wanda yi aiki ba ikhlasi aikin zai wayi gari ya ga rashin amfaninsa kuma Allah ba zai karba ba ko kuma tsoratarwa ce ake wa muminai waɗannan da aka hana su cewa kada ku ɓata sadakar ku bilmanni wal adha to sai kuma a ce musu aya waddu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so a ce kaza da kaza da kaza ma'ana har yanzu ba a fita daga maganar almanni wal adha ba kenan sai ya zama ya ku waɗanda suka yi imani in har kuka rika yin almanni wal adha to sakamakon da zai same ku shine kamar wannan abin da za a kawo wannan misali to mu je ina ga wanda mu karanta daga malam sa'idi saboda kar mu zo lokaci na kure mana kuma duk da dai abin da ake faɗa gwargwadon hali akwai abin da za a fa'idanta da shi amma na ina harin da za mu daure mu gama suratul baqara duk da cewa ina hango kamar abin zai wahala amma dai zai kyau a ce mu daure din mu bi nassin malam sa'adi har mu iya karewa yace wa hadha al-mathalu madrubun liman amila amalan liwajhi Allah ta'ala من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده wannan misali ne har yanzu da aka buga ga wanda ya aikata wani aiki domin Allah ya aikata domin ya samu ladan Allah ko sadaka ne ko ba sadaka ba sannan kuma sai ya zo daga baya ya aikata wani aikin da zai bata masa wancan wannan misalin da zamu ji kenan anan inji malam sa'idi shi yasa mu ji ma'anar amma ayar gaba ɗaya tukuna saboda a cikin ta bai kawo ma'anar ta baki ɗaya ba yana cewa a yawaddu a hadukum yanzu shin ɗayanku zai so an ta kuna lahu jannatun ya zama yana da wani lambu ko gona min nakhilin wa anabin wadda aka yi wadda yake akwai dabinai a ciki da kuma inabi malami sun ce wannan an faɗi misali da nakhil da inab saboda a cikin ko suna cikin nau'o'in abinci wanda suka fi albarka ta ɓangaren ana amfani uku da su kowanne ɗaya daga cikinsu dabino hulwiyun ne ana zancen kayan zaƙi ana sa shi a ciki kamar da za a ce a yi amfani da zuma sannan kuma ƙutun ne abinci ne ana nau'i nau'i na daban-daban na abinci da shi mun yi maganar irinsu kwanan nan ko ban abu na uku fakiha ne abun marmari ne to haka inabi yake shi ma hulwiyun ƙutun kuma sannan menene fakiha to shi yasa suka ce wato suna da muhimmancin da saboda su haka wannan muhimmancin ne aka ba da misali da su sun fi sauran abubuwan kayan abinci musamman agun balarabe domin wannan abubuwan kayan abincinsu ne mun fahimci abin insha Allah to sai yake cewa Allah subhanahu ta'ala yake cewa yanzu ɗayan ku zai so a ce yana da lambu lambun da yake akwai dabinai a ciki da inabi mun san inabin aiko grape yawwa wanda yake danyensa ko mai zaƙi nunannensa ka sha yana da ɗan ƙwayoyi ɗan ƙanana haka a ciki kun dai san shi shine in ya bushe ya kai ƙashe yake zama zabibi kuna jin ana cewa zabibi ai yau to akwai zabibi akwai baki akwai ja, abin nan kasa kasa duk dai suna nan to Allah madauki yake cewa yanzu ɗayan ku zai so a ce yana da lambu mai irin wannan kayan marmarin a ciki kayan abincin a ciki da dabinai da inabi tajiri min tahtiha al-anharu ita wannan shi wannan lambu tunda yace tahtiha ha damirin mu'annas ne don haka yana koma kan janna din ne ba nakhil da inab ba duk da wasu malaman suna mai da shi kan wannan din mana a ƙarƙashin wannan lambu akwai anhar wannan ya nuna wadatuwar ruwa maɓuɓɓugarsa da yawa a cikin gonar mun fahimci abin wato akwai hanyoyin ruwa a ciki wajen bayan ruwan da ake an ja channels kuke ce masu ko wanda suke zazzagayawa ko ina a cikin gonar suna ba da ruwa a tajiri tahta hal anharu to sai ce lahu fiha min kulli samarati kuma akwai dukkan nau'in wato abin nan kayan amfani ko yan itace a cikin lambu banda waɗancan manyan to akwai wasu kuma sannan kuma akwai nau'i nau'i shi kansa na waɗancan din ba nau'i ɗaya ba wa asabahu kibaru yana nan yana samun amfanin wannan gonar tasa yayi noma da kansa sai girma ya zo masa shi mutum wa asabahu kibaru sai girma shekaru suka zo yadda ba zai iya aikin gona da kansa ba walahu zurriyatun du'afa'u kuma yana da zurriya ƴaƴa kenan wanda suke masu rauni ba su kai girman da za su rike masa aikin gonar ba to ana cikin haka fa asabaha i'sarun sai wata guguwa sai ta zo ta wato taba wannan gonar ta shafe ta kuma wannan i'saru din asalin i'sar ita ce iska mai zagayawa daga ƙasa kuma ta sama ai kun san guguwa ne to wannan shine sifar i'sar yawa wadda ita ake samu yanzu a wurare da yawa kowace a sa mata suna daban din nan da za ku ji a labarai yawa asalin dai kowace i'sar ce ko tsunami ce ko mece ce ko meye dai i'sar asalin wato sunan wannan guguwa to wannan i'sar din fihi narun ba kawai wadda aka saba gani bace guguwa ce ta iska ta kada kura ta tashi a wuta ce a cikinta kaga ko wuta in ta samu lambu zagayayye ga kayan abinci ga menene ga kayan noma me zai faru fahtarakat sai ta kone fahtarakat shi ma wannan ta'un ta ta'anifin duk akan aljanna din ma'ana lambu fahtarakat sai gonan nan akan idan bawan Allah nan ya girma ya tsufa ya'yan ba karfi ba za su iya taimaka masa ba a idansa ba yadda zai yi guguwa ta zo gona ta kone hankali ya tashi ko bai tashi ba to kazalika haka nan yadda ka gani yubayyinu Allahu lakumul ayati haka kamar yadda kuka ga wannan misalin haka Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko kwa yi tunani kaga wannan ashe wani assignment ne Allah madauke ba mu babban mu je mu tunanin duk mutumin da zai aiki ba dan Allah ba to ranar tashin alkiyama ranar da ba dama a dawo duniya ai aiki shine ma'anan girman ya mutu shekaru sun zo ya riga ya koma ga Allah duk wani da ɗa da menene ba zai masa amfani ba ba saboda babu ba ko da akwai ba za su yi amfani ba saboda a ranar tashin alƙiyama kowa ta kansa yake don haka aikin da ya yi ɗin nan wanda ba shi da kyau ga sakamakonsa ya aikata aiki kai mai kyau sannan ya zo ya aikata wani abun da ya zo lalata masa shi Allah sa kun fahimci misali to shine sai ke cewa hadha al-mathalu madrubun liman amila amalan liwajhi Allah wannan misali an buga shi ne ga mutumin da ya aikata aiki domin Allah min sadaqatin sadaqa aw ghayriha ko makamancin sadaqa thumma amila amalan tufsiduhu sannan kuma ya zo ya aikata wani aikin daban ko wasu ayyukan da suka bata wancan fa mathaluhu to kwatankwacinsa ka mathali sahibi hadha al-bustan kamar dai mai wannan lambun ne alladhi fihi min kulli thamarat wanda dukkan nau'o'in yayan itace akwai a ciki wa khassa minha an-nakhla wal inab Allah madauki ya kebanci wato dabino da kuma inabi li fadlihima wa kathrati manafi'ihima saboda daraja su da kuma yawan amfanin su li kaunihima ghidha'an wa qutan wa fakihatan wa hulwa gashi ne ya ambata mana domin abinci ne shine dai qut abinci ma'anarsa shine quti abin da ake ci yau da kullum wanda ba na cewa kutu yau min ba ana mutum kullum abin da ya samu yau shi yake ci to wa fakiha kuma abin marmari ne wa hulwa kuma kayan zaki ne tilkal jannatu wannan gonar ko lambu fiha al anharul jariya akwai ƙoramu suna gudana allati tasqiha min ghairi mu'na wanda suke shayar da ita ba tare da wahala ba mu'na shine kulfa abinda zai sai ka sha wahala ma'ana nan yana mana bayani al- misalin da Allah madauki ke bamu labari yake bamu anan ba wai gonar da ake neman rani da aka jawo mata hanyoyin ban ruwa a ɗebo ruwan a a komi komi sai a kwara shi sai biyo wannan hanyar ya zo ya zage lambun ko ina ba wannan bace a natural na ɗabi'a ruwan ta ƙasa yana shayar da wannan gonar ba a wata wahala a ciki Ji- hmm? jigo nake so in ce jigo shi ake jawo ko a zuba a komi yau sannan sai yake cewa ina ne min gairu mu'una yace wa kana sahibuha qad ikhtabaqa biha wa sarrathu kuma shi mai ita ta burge shi sosai har shi kansa yana burin da ta ci gaba da zama ma'ana baya son wani abu ya taba ta shine ikhtabaqa shine abin da ake cewa ghibta kaga abun wani kai fatan ka samu to idan naka ne kuma kai fatan ya zauna gibda kenan kake wa kanka mun fahimci wannan wa sarrathu kuma ta buri ana tashi ta sa shi farin ciki da murna thumma innahu sannan ana cikin haka asabahul kibaru sai girma ya zo masa girma ba na matsayi ba girma na shekaru fa da'ufa anil amali sai ya rauni ba zai iya aiki ba wa zada hirsuhu kuma kwaɗayinsa ya karu ka san ka tambayi wanda ya gama aiki ya fi kuɗayinsa ko aiki ne mutum ya gama ya yi ritaya ka tambayi wanda ya ritaya ya fi kuɗayin aikinsa ba, ba, ba wanda yake da kan wa- galibi ba kowa yake son ya ritaya ba musamman dai in ya samu halin aiki mai kyau wannan kuma ya danganta to am- abin da ya nufi shine mutum a lokacin da yake rabuwa da abu za a ga yana masa wani sabon wata sabuwar soyayya tana kulluwa tsakaninsu da shi ko ma me آه، وزاد حرصه وكان له ذرية ضعفاء sannan yana da zurriya masu rauni ma fihim mu'awana lahu babu wata- wani taimako a cikinsu gare shi ma'ana ba wani mai iya taimaka masa bal hum kallun alaihi amma su nauyi ne ma a kansa shi ne mai ɗaukar nauyinsu kuma ba su da rauni ai ba su da ƙarfin da za su iya yin wani abu da kansu wa nafaqatuhu wa nafaqatuhum min tilka aljanna to ga kuma abin da zai ƙara nuna mana wannan misalin da ƙarfinsa abincinsa shi mai gidan da abincinsu zuriyar yaran kenan duka ba ta da wani masdari sai wannan gona wannan gonar dai ita ce abincinsu ta nan ake samun abin da za a ci in ma za a sayar a samu kuɗi a yi wata bukata to daga nan ne yace fa baina ma huwa kazalika yana nan akan wannan hali idh asaba tilka aljannata i'sarun sai guguwa ta samu wannan lambu nasa a haka ne ko sai ce allazi هو يفسر إيه وناس قال لك وين يتي وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو وانا يتنا فسر من الأسو أبين أكين في إعصار يتي إسكا مي كالفي ودى تكي كي ويا ودى كالفي سننكما ترتفع في الجو تي سما يتي دي قوة مكسني وفي ذلك الإعصار نار أولا قوة كما مي تكي أو كدشي باقولا بتي وتاتي fahtara sai wannan lambu ya kone urmus babu shi fala tas'al amma laqiya zalika alladhi asabahu al-kibr kar ka tambayi ma'ana wannan hali na abin da ya samu wannan mutumi alladhi asabahu al-kibr wanda girman nan ya same shi to kar ma ka zo kana tambayar me ya same shi min hammi na damuwa wal ghammi da bakin ciki wal huzni didde ma'ana su dai waɗannan kalmomi yawa da damuwa da bakin ciki wanne irin nau'in damuwa da bakin ciki za ka samu a zuciyar wannan mutumi wannan larabci ne da balaga a ce falatas al kar ma ka tambaya ma'ana ya ishe ka jin labarin kawai ya wadatar da kai ka iya suranta irin bakin cikin da wannan bawan Allah ke ciki haka ne aiko falau quddira da za a kaddara annal huzna yaqtulu sahibahu laqatalahu al huzn da da bakin ciki na kashe mutum to da ya kashe wannan mutum to mana yana nufin mafhumul mukhalafansa bakin ciki ba kashe mutum hmm? ai zancen sababi ake in zancen sababi ake ko bakin ciki zai iya kashe mutum yawa akwai mutumin da a, a bakin ciki zai sa kamar da bahaushe ke cewa wai ya haɗi zuciya yau wata magana ce ma'anarta dai ya bu zuciyarsa ta buga ya mutu amma ba inda ake haɗe zuciya aka yi ta Ah, sai ke cewa bi manzilati haka ne a sai ce falau qaddara an al-huzn yaqtulu sahibahu la qatalahu al-huzn kadhalika man amila amalan liwajhi Allah to haka misalin mutumin da ya aikata wani aiki don Allah fa inna a'malahu to ayyukan nan nasa da ya aikata don Allah bi manzilati al-bidr to kamar iri ne da ya shuka lizuru'i was-thimari na kayan amfanin gona da kuma dai wato 'ya'yan itace wala ya zalu kadhalika haka abun ba zai gushe ba kamar hakan nan hatta ya hasulu lahu min amalihi jannatun mawsufatun bi ghayatil husni har ya zama dai wato ta hanyar sakamakon wannan aikin nasa ya sami wato wata gona da shi ya aikata ta ya samu wannan lambu mai kyau wadda aka siffanta ta bi ghayatil husni da matukar kyau wal baha'i da kuma kyau ne baha'i al bahu ma'anarsa shine al husnu wal jamal haka ma'anar alhusnu wal baha din ma'anar su daya beauty shine baha'i wa tilkal mufsidatu allati tufsidu al a'mal su kuma ayyukan da suke aikata suke bata ayyukan da mutum yayi bi manzilatil ihsab sune wannan guguwa din ashe kenan idan mutum ya aikata aikin alheri sai kuma ya biyo biyo bayansa da mummunan aiki to kamar yana da gona ne mai kyau sai kuma ya gayyato guguwa da ana gayyato ta ta zo ta faɗa gonarsa kuma ta ƙone ta misali da haka kada mutum ya ɓata aikin da ya aikata na alheri da ikhlasi da kyakkyawar zuciya ya zo ya ɓata shi da wani aiki marar kyau mun fahimci misalin sai ce wa tilkal mufsidatu allati tufsidu al-a'mala bi manzilati al-i'sar alladhi fihi nar wannan shine kwatancan wannan guguwa mai wuta a ciki wal abdu ahwaju ma yakunu li amalihi idza mata shi ko bawa halin da ya fi buƙatar aikinsa shine in ya mutu babu halin da bawa ya fi buƙatar aiki irin ya mutu mun yi wannan zancen har jiya mun sake maimaita misalin nan kullum in ka suranta za ka ga irin wa'azin da zai shige ka Allah ya samu dace a yace idza wa kana bi halatin la yaqdiru ma'aha ala al-amal ya samu kuma ya zama yana cikin wani yanayin da ba zai iya aiki ba wanda ya mutu zai iya aikin irin wannan aikin na duniya har a masa a sa masa ladan aikin a mizani babu in dai har an mutu maganar aiki kuma ta ƙare magana ta ƙare to sai ce fa yajidu amalahu alladhi yu'ammilu naf'ahu sai ya zama aikin nan nasa da yake sa rai yake fatan amfaninsa sai ya zame shi haba'an kamar ƙura mansuran wadda ta ta yadu ta tashi mun san haba in an ce haba kun an yi zancen baha nan kuma ga haba wani jinasi haba an daban baha daban baha shine abu mai kyau shi kuma haba shine ƙurar da kake gani take leƙowa cikin windon ka in rana ta hasko ciki ai kana ganin wasu 'yan ƙananan abubuwa na ƙura ko to nan shi ake ce ma haba shine da Allah ke cewa waɗanda suka yi shirka ayyukansu mai kamar ya haba'an mansura ko haba'an shine irin wannan ƙurar mansuran mai yaduwa haka ba yadda zaka iya kama wata ce maka amfani ita kaga wannan irin ƙurar ba ƙasa ba ce ballantana ka kaba ka iya tara ta wuri guda ka kwaba ka gini da ita ko ba haka ba ba wani abu da zaka iya da ita sai dai kawai ka kyale ta la'alla ma sai dai ta shiga hanci ta cutar da kai Allah madauke ya sauke ga Allah ya iya misali wa tilka sannan sai ke cewa fayajidu amalahu alladhi yu'ammilu naf'ahu haba'an manfura wa wajada Allah indahu sai kuma ya samu Allah a wurin fawafahu hisabahu Allah kuma ya cika masa hisabinsa babu ƙarya sai an yi hisabi zaka mutumin da ya tashi daga duniya ya tafi lahira bai aiki ba isasshe wannan nadamar haka sai ya same ta gashi dai lokacin aiki ya kubce abin da ya aikata a baya wani aikin daban ya bata shi ka sa ran cewa ka yi na filfili ka yi farilla baka kuma aikata wasu abubuwan ba sai ka ɗauka wannan kawai ya ishe ka sai aka je kuma ashe wannan aikin ka ɓata shi da wani abu kun ga dai ashe har yanzu wasu malaman kamar da ibnu atiya yake cewa shi a ganinsa wannan ayar atsafi ne akan waccan hani din ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum yace musamman an lura da yadda abin ya kare kun fahimci wannan abin yadda abin ya kare ka yi aiki mai kyau ne sai ka bata shi to nan ma an yi aiki mai kyau sai aka bata shi sawa'un bil manni in sadaka ce wal adha haka in sadaka ce a cutarwa ko kuma wani aiki dai da mutum zai aikata marar kyau wanda yana da cikin as-sayyi'atu allati ta'kulu al-hasanat kamar hasada akwai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba ita hasada tana cinye aikin mutum in kana da aikin kirki da na filfili da azuminka na nafila da sallarka ta nafila kai sallarka ta farilla in kana da hasada to haka hasada za ta zo tana yakutar wannan aikin naka tana gutsirewa tana gwaguyewa a hankali a hankali har ya kare sai ka tashi ba komai kai kuma nan ka sa ranka aikin kirki amma wannan abin da ke zuciyarka ya hana aikin nan ya zo ya amfane ka ka aikata aikin da ya rusa shi Allah tsare mu daga aikin aikata abin da zai bata mana ayyukanmu da aka mu guji hassada mece ce hassada ne ba kyashi ba kyashi in zai sa ka ya ziga ka ka nemi abin da wani ya nema wanda a ce bakin cikin bakin cikin amma shi ma da yake yana da wani buri a ciki wanda dai yadda malamai suke fassarawa fatan gushewar wata ni'ima da Allah ya wani Allah ya yi wani wata ni'ima ko a duniyance duk da yake dai ma'ana ko a ɓangaren harkar duniya ko a ɓangaren harkar addini ya masa wata ni'imar kai kuma kana ganin sai ka rika ji a zuciyarka zuciyar tana raɗaɗi kana damuwa sai ka ga wani ya je bacci fa wani ba zai iya ba saboda wani ya shiga wani alheri ko ya samu wani matsayi ko ya samu wani abin duniya ko kuma dai Allah ya masa wani abu wanda shi yana ganin ko shi ya dace ba wannan mutumin ba wannan hasada ita ce saban farko da aka saba wa Allah a duniya wanda shaidan yayi wa dan adam yayi wa annabi adam an ce masa sujada zai sai a yadan me ya zai abin da aka halicce shi daga yumbu ni ko daga wuta wuta ko tafi yumbu shine malamai suka ce wannan shine awwalu ma qisa min al-qiyas al-fasid qiyasi mafi muni da aka fara yi shine kiyasin shaidan shi ba shi ya halitta ba amma fifita wani abu na halittar akan wani abu daban da ganinsa saboda son zuciya wannan dai a dunkule shi ne hasada kar mu ja lokaci sosai a kai allah raba mu da hasada allah ya tsare mu kuma hasada tana da tsananin da takan kai ga ta yi aiki kamar da kambun baka ke aiki wani hasadarsa tana da zafin da wani abu sai mummuna ya same ka sakamakon bakar hasada Allah subhanahu ta'ala ya wanke mana zukatanmu Allah ya sa mu daga cikin abin da ke maganinta da malamai suka ambata shine ka saba da yaban mutumin da kake hasadarsa ka rika kokarin kana yaba masa a gaban mutane ci a wani mutumin kirki ne to wannan abun a hankali a hankali zai tafi da wannan hasada da kake ji a zuciyarka wane kai ayi mutumin kirki irin wane alhamdulillah ayi mun samu mutumin kirki to wannan zai sa gafin abin da ke cin zuciyarka ya rika raguwa a hankali a hankali yauwa sai ce wallahu sari'ul hisab Allah subhanahu wata'ala mai gaggawar hisabi ne falau alimal insanu wata sawwara hadhihi alhal da a ce dan adam ya san kuma ya sawwara ya yi imajinin wannan hali wato ya kwatanta wannan abu a kansa wa kana lahu adna muskatin min aqli kuma ya zama yana da mafi kankantar baqiya shine muska muska da bamma eh muskatin min aqlin ai baqiyatun min aqli yana da dan wani guntun hankali da ya rage masa da a ce mutum ya san wannan halin da zai zo nan gaba ya tsaya gaban Allah ina ayyuka an zo hisabi an bincika na aikata kaza ko na aikata kaza sai a ga babu me ya cinye su ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya cinye wannan aikin an tashi a tutar babu in ji bahaushe to wannan halin inda kowa zai suranta ya ji a zuciyarsa ashe ta yiwu duk aikin da yake yi wata matsala za ta iya zuwa daga baya ta rusa shi dan Allah ya zamu zama hankalinmu zai zama a tashi kuma ba za mu saba wa Allah ba za mu dage kullum muna aikata aikin kirki to da mutum in dai akwai guntun hankali a kwakwalwarka wato a zuciyarka kai a domin malamai sun tattauna masu zaurancen falsafa da ilmul kalami wai shi hankali a ina yake ne hmm? hankali a ina yake na a kwakwalwa ko a zuciya to Allah dai a Qur'ani cewa mana a zuciya yake kunu lahu qulubun yaqiluna biha ko yau mu kyale wannan yau yace wa kana lahu adna muskatin min aqlin yace wallahi da mutum zai suranta wannan abu ya tuno a hankalinsa da yana da hankali ya ga me zai faru in ya je gaban Allah subhanahu wata'ala bayan ku yayi aiki aikin kuma yazo ya ɓaci to da mutum ya san haka lam yuqdim ala ma fihi madarratuhu wa nihayatu hasratihi mutum ba zai gabata ya tinkari aikata wani abu wanda akwai cuta gare shi da kuma shine matukar ƙarshen nadamas ba domin duk abin da zai saka irin wannan halin fa na ran kiyama ran kiyama fa ya kamata mu rika tunowa ya uwa musulmi halin da za mu shiga a tashin kiyama ba hali ne fa da za a dawo a sake juya wani yanayi ya canza ba fa magana ce ta dawwama har abada a halin da ka samu kanka wannan ku halin da muke ciki na rayuwar duniya shine aka ba mu aron kwanaki da watanni da shekaru da awoyi mai amfani da su ga abin da zai amfani mu ashe kenan wannan abin ana gaya mana ne don mu gyara hali mu yi tunani hankalin ya dawo don me zan saba wa Allah in aikata abin da zai lalata min ayyuka in je gabansa ina sa ran na aikata aiki mai yawa ashe aikin da nayi daga bayan wannan kuma ya bata wannan din sai kuma in rasa yadda zan yi kaga wannan shine matukar abin da zai cuce ni matukar abin da zai sa mutum wato nadama Allah ya shi mu to da mutum ya san haka lam yuqdim wannan daga akadama ne akadama yuqdimu shine ka tinkari abu ka aikata lakin sai dai da'ful imani raunin imani wal aqli kai da raunin hankali ma da raunin hankali wallahi da dan adam hankalinsa a koyaushe yana tare da shi yana aiki da shi wani abin da ma da ba zai aikata ba amma tunda Allah ya bamu mantuwa da karancin hankalin da zamu hango gaba galibi tunaninmu iya idanunmu yake ko a harkar rayuwa haka muke kullum ka samu na yau sai ka kenan ba matsala zancen kai wani tsari gobe me zai faru ko kuma wajen mu'amalar ka da mutane in na aikata abu kaza yau wajen mu'amala ta da wani to in sa ran fa gobe ni ma zan ga irin kaza a hannunsa don haka ni ma sai in fasa ba zan yi ba galibi muna yin abu kawai don zuciyarmu a lokacin ta ce me da a ce kullum hankali yana sa ka auna me za ka yi me ya kamata ka yi da me ya kamata kuma ka bari da wani abun lam nuqdim alaihi da ba mu aikata ba to saboda raunin imani da hankali wa qillatil basira da karancin basira shi ma yusayyiru sahibahu yana sanya ya maida mai wannan halin marar hankalin mai raunin imani mai raunin hankali mai karancin basira yana sanya mutum ila hadhihi hala zuwa ga wannan irin aiki wannan hali kai wannan yanayi allaci wadda law sadarat min majnunin la ya'qilu lakana dhalika aziman wa khataruhu jasiman in wannan hali inda a ce halin mahaukaci ne shi kansa sai an ga girman abin to ballantana kai mai hankali ba sai kun gane misalin da yake shi malamin anan a wannan sharhi cewa yake idan wato saboda raunin imani da kuma raunin hankali da mutum zai auna abubuwa da kuma karancin basira tunani da hangen nesa wannan abun guda uku shi ke sa mutum mai irin wannan sifar wato ya shiga irin wannan halin halin da zaka zo kai nadama ta har abada don me zaka jefa kanka a nadama ta har abada ana yin nadama amma da ka tsaya nadama karama wadda a duniya zaka ga wa'azi ka juya ka canza halinka to da shikenan da sauki amma nadamar da ba za a baka dama ka dawo duniya ka gyara ba in har baka hankalci ka gyara tun a nan din ba kafin ka je ta to baka yi hankali ba shine abin da yake faɗa sai ce irin wannan halin na mutum yana sa ran ya aikata abu kaza mai kyau sai ashe ya aikata wani abun kuma da ya zo ya bata masa inda mahaukaci ne ya wannan da shi kansa mahaukaci da za a ce kaiwa ne ya za a kai wa kanka haka kaga dai mahaukaci in yi abu ba a cika cewa kai me yasa kai kaza ba saboda dama kowa ya san halinsa to amma idan mahaukaci ne ya yi irin wannan abun halin da zai jefa kansa a nadama ta har abada ya jefa kansa a wutar jahannama kuma ba zai fita ba har abada an ba shi damar ya tunani ya fasa bai yi ba mun fahimci wannan inda mahaukaci ne za a ce kai wani gaskiya baka kyauta wa kanka ba to don Allah ballanta na mutum mai hankali wanda yana ganin ma yafi kowa hankali to in ya bari ya jefa kansa a irin wannan da damar kaga kuwa ya fi kowa rashin hankali a shi Allah sauƙi ban sani kun gane bayanin insha Allah sai ce fali hada amara ta'ala bi tafakkuri wa hassa alaihi shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai yayi umarni ai tunani ina masu sukar masu bin sunna da cewa ba sa amfani da hankalinsu gashi qur'ani yana ga mana amfani da hankali babban abu ne zancen da malaman sunna suke dama shine hankali da tunani duk inda ya ci karo kuma da qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan masdarin guda biyu Allah subhanahu wataala baya faɗin maganar da yake ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baya faɗin maganar da ba haka ba ashe in aka samu maganar Allah maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in sa saba ko ta ci karo da hankalin wani sai mai hankalin nan ya hakuri da hankalinsa wannan kuwa baya nufin ba a amfani da hankali wannan ayar Allah madauki na karantar da mu mu yi amfani da hankalinmu ma'ana mu yi tunani tunanin da zai tserar da mu daga shiga wannan halin nadamar kar mu bari ayyuka marasa kyau su bata mana ayyukanmu masu kyau mun gane insha Allah shi yasa ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat ashe kenan wannan magana da ya faɗa ayoyi ne wannan misalin ayoyi ne ayat ne matluwa kuma sannan ayat ne a cikin basirarmu wajen hankalinmu wajen yadda ya kamata mai tunani da shi shi yasa ce kazalika yubayyinu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi ma'ana irin wannan bayanin shine bayanin Allah na ayoyinsa tunda yace kazalika ma'ana irin wannan bayanin da kuka ji to haka duk ko ina ku ga Allah ya muku bayani to bayanin sa kenan ga ayoyinsa dan ku gane dan me akai haka la'allakum tatafakkaru ko ku yi tunani ku yi tunani ga makomar da za ku je kuma da tsayuwar da za a yi gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan kenan abin da wannan aya ta kare a kansa ka karanta ta gaba to karanta sai mu samu wani leka fa'idojin wannan koda ɗaya biyu mu samu sai kuma mu ci gaba
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
to wannan aya da muka gama karantawa yanzu naga akwai fa'idojin da suke ciki akwai wata mai muhimmancin da ina tsoron ta ɗauke mana lokacin amma na ga muhimmancin nata ne da yawa dangane da abin da ya shafi tamsili malam usaimin shi ke wannan magana na samu maganarsa akan wannan mas'ala yana cewa daga cikin fa'idojin da za mu samu a wannan ayar a shine jawazu darbul masal halaccin buga misali ka ce abu kaza misalin kaza ne wannan ya halatta gashi a qur'ani mun gane wannan to amma sai zo wata tambaya ce fa hal ya juzu darbul masal bil fi'li shin wannan misalin da aka bamu ai a baki ne a magana ce to ya halatta a buga misali a aikace ya ake buga misali ko a aikace yawwa kamar dirama ai ya halatta a tsara wani abu irin wannan a aikace a yi dirama tunda shi kaga ba na baki bane ne misali ne da za a bayar a aikace ya halatta ko da shi nan bai kira shi drama ba don kada ku ji kuma na fassara abin misalin da ya faɗa da drama ku ce jawabin farko da na faɗa anan ya zama drama za ku ce an ce kaza kun fahimci wannan abu maganar da ya shi ne halaccin a buga misali a aikace ko ta yaya ba ko sunansa drama ko ba sunansa drama ba dramar ɗaya ce daga ciki amma za a iya yi mu ga sa- buga misali a aikace ko ba drama ba a za ka yi ɗora wani abu kai kwatance a nan ka ɗora ɗaya a nan ka ɗora ɗaya ka ce kaga kaza kaga kaza kaga kaza misali a aikace ne shi ma aiki ne to dramar ma kuma za ta shigo ciki to amma malam Uthaymeen sai yake cewa a aljawab yace na'am iya halatta lakin bi sharti Allah ya shtamila ala shay'in muharram yace ya halatta amma da sharadin kada shi kashin kansa wannan abun da za a yi misalin ya dauki wani abu ko ya zama ya kunshi wani abun da yake asalinsa shi ma haram ne in ya kunshi haram to bai haram bai halatta ba domin duk abin da yake wasila ne zuwa ga haram to shi ma menene haramun ne alwasa'ilu ta'khudhu ahkam alghayat wannan ka'ida ce ta malamai na usulul fiqh ma'ana hukuncin asali ko gaya manufar da kake so ka kai gare ta shine hukuncin hanyar da zaka bi wannan muka manta ba bare mun karanta a cikin fa'idoji na wani abu da muka karanta sai dai kila ba ku rubuta ba cewa alwasa'ilu lahame ne ahkamul ghayat me ma'anar wannan in manufar ka yin abu kaza to hanyar da za ka ɗauka zuwa ga wannan abun in abun kaza ɗinin da za ka yi in halal ne to hanyar da za ka bi ma za ta zama halal in kuma manufar ka a abu kaza haramun ne to hanyar da ka bi ma haramun ce mun fahimci wannan abun shine abin da ake faɗa to sai yake cewa wal nadrib li dhalika amthilatan lil ashya to sai ce nan bari mu bada misali da wasu abubuwa da ake yi al muharrama fi tamthil wanda ake yin su a drama sai ce awwalan an yakuna fihi qiyamu rajulin bi dawri bi dawri bi dawri imra'atin mutum namiji ya kwaikwayi a sashi kamar da ake cewa yaren yanzu ya playing din role din mace tunda dama haka kun san larabcin yanzu ana cewa qam wa la'iba dauran ko larabci ne na zamani kuma daga wannan abun suka ɗauko shi daga turanci ne wane ya playing role shi ne aka fassara shi ake amfani da shi almuhim da kuɗi ala wannan zancen idan mutum ya yi amfani ko a cikin drama namiji ne shi ya fito a matsayin mace to wannan haramun ne mun gane au iyamu ra'atin bi dauri rajulin ko mace ta fito a matsayin namiji li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wannan hadisi mun san shi ba sai mun dade ba wal mutashabbihati min an-nisa bir rijal annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci duk masu maza masu kama da mata mata masu kama da maza thaniya abu na biyu an yi tabammana zira'a zawil fadli min as-sahabati in ya zama ya kunshi wani abu na kaskantawa ko wulakantawa ga ma'abuta falala kamar sahabbai ai wani abu da wani sahabi zai fito da wata sura wanda za a ganshi haka bai kamata a ce shi ne da wannan abun ba wa a immatul musulmi ko manyan malaman musulmi wannan shi ma bai halatta ba a zo a kawo yanzu ku ga irin diramar da ake a zamanin yanzu da yawa ga sanan wasu da turanci wasu da larabci har da kasashen laraba suna irin waɗannan abubuwan da yawa a suranta ko sai na abubakar ko umar a zo a yi wani abu kai sai ka rika ɗauka tun da baka ga abubakar na hakika ba baka ga umar na hakika ba wannan da ka taba gani a fim din nan duk ran da abubakar ya zo sai ga shi zaka tuno kun taba gwada haka ko ba ku taba gaba duk mai kallon fina-finai yana da wannan abun a zuciyarsa in dai har aka suranta wani mutum da wata sura sura to yadda musamman inda baka san shi ba dan yanzu a ɗabi'a ɗan adam duk mutumin da kake jin labarinsa ai kana da wani wata sura a kanka dangane da shi haka ne to kuma daga ina suran nan take asalin tana samuwa ne daga iliminka dangane da wannan mutum information ɗin da kake da shi a kansa shi ne zai haifar maka da irin wannan imagination ɗin ka suran tashi a irin yadda kake gani don haka sahabbai in kana da girmama su a zuciya saboda tarihinsu da kake ji bajintarsu da ƙoƙarinsu da san manzan Allah sallallahu alaihi da da'a gare shi kaga wannan abin zaka tuno to daga lokacin da aka samu wani wani lokacin ma suna samun fa mutumin da ba musulmi bane a masu wannan diraman na larabawa akwai kiristocin misira da libnan ana ɗaukar su kiristoci ne kuma sai wani ya fito a matsayin wani sahabi to kaga wannan mutumin surarsa da za a nuna maka kana hangowa waccan wancan abin da ka fara sani dangane da wancan sahabin sai ya tashi sai dawo kan wannan mutum an kyauta ko ko ba a kyauta wannan ba a kyauta ba to shine malam Uthaymeen yake cewa in har ya kunshi wato kaskantarwa ga wani daga cikin irin waɗannan manyan mutane yace bai halatta balle anna zira'ahum wa ihtiqarahum muharram wal qiyam bi tamthilihim yahuttu min qadrihi daukar su kuma ayi tamthiliya da su ayi drama da su yana rage wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja yace la siyama idza ulima min halil mumaththil annahu fasiqun yace musamman ma in aka san shi wannan wanda ya dauki ya filayin wannan role mai kuke cewa ne da Hausa da yake yare ne daidai na fina-finai in ba jarumi ba duk ba jarumi bane kawai kalmar kalmar suka ara da suke amfani da amma ba wani jarumi a cikin su Allah sauki abin yawa ba star ba ina nufin wanda ya tsaya a matsayin kaza shi nake nufi taka rawar da to duk da ai wannan din shi ne kun dai gane me nake nufi to mu je ma'ana musamman idan shi wannan wanda ya tsaya a matsayin shi ne sahabi wannan in aka san shi cewa shi fasiki ne ai kaga ba daɗi yanzu wani wanda aka san shi da fasikanci sai a yi drama sai fito shi ne wane daga cikin manyan sahabbai ai ba bai kamata ba a samu wannan to shine abin da ke to ballantana kuma a ce ba fasiki ba ma an samu kafiri wanda ba musulmi ba aslan ya zo yana playing role din wanda yake sahabi ya ce wannan bai dace ba li'anna al-ghaliba idza kana fasiqan wa qad taqammasa shakhsiyat hadha ar-rajul domin galibi idan fasiki ne shi kuma alhali ya shiga shakhsiyar ana cewa taqammusi asalin kalmar anifin incarnation din mutum ya shiga rigar wani to nan kuma amma ana zancen shiga rigar ne kawai ba ta incarnation din ba a ta, ta drama mutum ya fito a matsayin shine wani shine taqammasa shakhsiyat hadha ar-rajul ce wane fasiki sai ya zo ya shigo rigar aka yi masa adan aka ce wane shine sayyidina wane aka gaba daɗi to sai ce mutumin kuma wancan sahabi misali attaqi alladhi lahu qadruhu mai tsoron Allah wanda yake da alkadari a zukatan mutane wa fadluhu fil umma da falala a cikin al'umma yace fa inna hadha qad yahuttu min qadrihi wannan zai iya rage darajar wancan din kamar da ne na ambata mana bi hadha alladhi qama bi dawri bi dawri bi dawrin fit tamthiliyati wato zai zama sai a dawo kamar wancan daraja sai ta faɗo daidai wannan mutumin fasikin nan shi ake kallo salisan abu na uku an ya kuna fihi taqlidun li aswatil hayawanat مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحمار لأن الله لم يذكر لم يذكر التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم yace kada kuma a samu shi ma wani wanda zai zo yana koyon kukan wata dabba ko ya kukan kare ko ya kukan wata dabba mana yake cewa domin duk misalin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani dangane da dabba to misali ne fi ma'aridin zammi a layin suka aka kawo wannan bai kamata kowa dan adam da Allah ya karrama shi ya zo ya sa kansa a layin abin da yake kaskanci da suka ba kai yace ka kauli ta'ala masalul ladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masali me alhimari kaga watan kwacin yanzu mutum a zo da shi a dirama yana kukan jaki kaga bai kyauta kansa ba yau kuma sanin da malamin da ce inna ankaral aswati صوت الحمير sannan wa qawluhu watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalbi kaga shi ma an kawo misali da kare mu je dai saboda lokaci sannan a wani misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo alladhi yatakallamu wal imamu yakhطب yawm al-jum'ah kamathali al-himari yahmilu asfara kaga shi ma wani misali ne ba mai kyau ba mutumin da yake surutu lokacin da limami ke hudu ba a juma'a to kamar jaki ne yana dauke da littafi don haka dai misalai da dabbobi a cikin qur'ani ko a sunna galibin su ba su zo da sura ta yabo ba sura ce ta suka da haka kar a yi tamsiliya ko diramar da mutum zai fito a matsayin wata dabba haka nan al'aidu fi hibatihi kalkalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi wani misalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta ina jin kwanaki ko asira mutumin da zai kyauta ya kwace kamar kare ne amai ya lashe kaga wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misali kaga ya za a yi mutum yayi kama da kare a cikin wato drama rabi'an abu na hudu an ya tabammana tamthila dauril kafiri mutum ya zama cewa musulmi ne amma zai yi acting ya fito a matsayin kafiri awil fasiki ko fasiki بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر وأنا شيء أبدا نفعله متم مسلمي يهي دراما saboda diramar ta kunshi musulmi da kafirai shi kuma sai a sa shi ya fito a matsayin kafiri ce wannan abin bai halatta ba in ji malam mun fahimci wannan li'annahu yukhsha an yu'athira zalika ala qalbihi yace domin ana tsoron wannan abin da yayi ya masa tasiri a zuciya kuma ku duba ku gani duk masu fina-finai sawa'un na ko ina ma da ka sani ba sai an ba da misalin wani wuri ba ko dukka kowanne daga cikinsu za ka ga wani aktin da ya taɓa yi yanayi masa tasiri a rayuwarsa kuma wani abin da ya fara fitowa da shi la'alla ko kuma wani wasa da ya taɓa yi aktin da ya taɓa yi wanda ya fi shahara ya fi shahara shi a gun mutane za ka ga cewa wani lakabin suna da mutane za su bashi shine zai koma ma ya dawo kamar shine sunansa na yanka da shi za a san shi saboda tasirin wannan matsayin da ya ɗauka ashe kenan waɗannan abubuwan suna da tasirin da bai kamata a ce musulmi ya tsaya a matsayin kafiri ba domin wannan zai iya masa tasiri a zuciya shine sai ke cewa an ya tazakkara yawman min ad-dahr annahu qama bi dawril kafiri shi mutum misali mutum zai iya tunowa kila abin wato inda hatsarin yake za mu ci lokaci da yawa inda hatsarin yake yan uwana idan mutum wannan aikin tun da harkarsa ce wani ma ta hanyarsa yake samun abinci za ga dan abin nan har hira ake da su a gidajen rediyo me yake damun ku kullum kukansu yadda jama'a ba su karɓe su ba dama ai zai wahala jama'a su karɓi abin da yake mutumin da ba a san shi da tarbiyya ba shi zai zo kowa mutane tarbiyya Allah kyauta to ai hakuri abin da nake so in faɗa shine irin wannan abin wani dauri ko wani aktin da mutum ya yi a cikin irin wannan fina-finai zai iya yin wani abu wata ran sai ya zama ya birge shi wannan gurin saboda darakta zai yaba masa ka yi kokari sosai a wannan gurin kuma duk wanda ya ga fim din shi ma ya ta yaba masa ai ko ka yi kokari to in ya zama wannan wurin ya kwatanci kafiri ne ya tuno irin wannan abun yana birge shi a tarihin zai zai tuno cewa ai lokacin da ne kaza din nan a matsayin Abu Jahal lokacin da ne kaza din nan a matsayin wane ya kamata a ce wannan tarihin ka fidda shi daga rayuwarka shine abin da malami yake hango to wannan kenan dai mu je saboda lokacin ba zai isa komai mu je shi ba yana cewa wa yadkhulu alaihi shaitan kuma shaitan zai iya shiga kansa min hadhihi nahiya ta wannan bangare lakin to kuma sai wata tambaya ta zo lakin law fa'ala da musulmi ya fito a fim a matsayin kafiri tambaya ita ce hal ya kunu kafira zai zama kafiri saboda ya fito a matsayin kafiri a dirama shikenan ya kafirta za ka iya ce masa wane yau ya kafirta to shine malam uthamin sai yake cewa aljawab la yakunu kafira ba zai zama kafiri ba li'anna hadha rajula la yansibu al-kufra ila nafsihi domin ko wannan mutumin da wannan da aka san shi mai suna wane baya dangane kafirci zuwa ga kansa bal sawwara nafsahu suratan surata man yansibuhu ila nafsihi amma ya suranta kansa ne a surar wanda ake dangana wa kafirci kun ga wannan da bambanci don haka ba wannan mutumin misali a ce wane ne akta kaza ai kaga ba shi ne kafirin ba amma ya fito ne a matsayin wanda ake dangana wa kafirci don haka ba za a ce ya kafirci ba in ji bal usman ce kaman kama bi tamthili rajulin tallaka zawjatahu fa inna zawjatahu الممثل لا زوجة الممثل لا تطلق لا لا, لا تطلق كما أي دراما mutum ya zo yana da mata ya ce ya sake ta a dirama kaga ba za a zo a ce matarsa ta gida ta saku ba to haka nan mutumin da ya fito a matsayin ya yi kafirci to ba za a ce ya kafirta ba saboda wannan waɗannan dai suna cikin yan kaɗan daga cikin abubuwan da malamin ambata ya dai maganganu ga sunan da yawa lokaci ba zai ishe mu kowanne mu ji su ba mu kyale su haka ko ko da lokaci eh zancen shi nasa shi ma da yawa yana cewa waqad zanna ba'd an-nas annahu idza qama bi dawri al-kafir fa innahu yakfur wa yakhruju min al-islam wa yajibu alayhi an yujaddida islamahu wasu mutanen sun kafa hujja da wasu ayoyi ko kuma da zancen wasu malamai cewa idan mutum ya irin wannan abin wai yana kafirta yace wastadalla bil qur'ani wa kalami ahli al ilmi amma al qur'an fastadalla bi qawlihi ta'ala wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un akwai su kafirta suka ce gashi wannan da ayoyin Allah kuke wasa laqad abin nan kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta la ta'tadiru kar a baku da uzuri qad kafartum ba'da imanikum wa haula'il qaum yad'una annahum yakhudun wa yal'abun wadancan da ake faɗa wato munafikai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da awar su ita ce ai wasa suke yi ko ai sun zo kun manta da kisar lokacin dawa daga yakin tabuka an samu a cikin munafikai da suka je suna cewa kai mahaddatan nan namu ko masu ilimin cikin nan namu waye kai su girman ciki da tsoron yaƙi shine sai wani ya ji sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari wasu kuma suna cewa magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi da yana tsammanin zai je iya yakar abinan turawa saboda an je ba yakin ba aka dawo shi ya dauka zai iya yakar rumawa kai to sai wani ya ji sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kafin ya je sai aka saukar da wannan aya an tambaye an tambaye su me yasa kuka yi wannan suka ce wallahi wasa muke mu ba da gaske muke ba to sai wasu malaman suka ce kun ga wannan ayar ai ita ma mutum yayi ba da gaske ba wasa yake yi amma an ce la ta'tadiru qad kafartum ba da imanikum haka sai suka ce to wancan ma wanda zai yi drama ya fito a matsayin kafiri to shi ma zai dauki wannan hukunci inji wasu malaman wanda malam ya kawo magana su kuma ya kawo amsa akai ya bada amsa cewa ba abin ba haka bane sai ce yani ala sabili at-tasliya li yaqta'u biha anaqa at-tariq wa yaqulu ahlul ilmi inna man ata bi kalimatil kufri walau mazihan fa innahu yakfuru suka wannan dai karin hujjar su ne cewa wanda ya kalmar kafirci ya faɗi kalmar kafirci ko da gangan yake yi da wasa to ya kafirta don ba a wasa da harkar musulunta da abin nan yace fa innahu yakfuru qalu wa hadha ar-rajulu mazihun laysa jaddan yana wasa ne dan ɗebe kewa ba da gaske yake ba to fal jawabu malam uthaymin yace amsa anan ita ce an naqul إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق آه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيء أبو بوا أكو da gangan ɗinsu gaske ne mun gane da gaskensu ma gaske ne kun san dai gangan na ban so in ce wasa ba ne saboda ba komai ake yi wasa ba yawo duk abin za ka yi da gangan ba da gaske ba to da gangan din da gasken duk ɗaya ne da me da me da aure da saki da kome ya kawo wannan hadisi a gurgudun dai magana malami kuma a kansa ya ce falau ƙalar rajulu li zaujatihi da mutum zai ce wa matarsa anti taliqun yamzahu alaiha fa innaha tatluqu da zai ce ke kin saku yace kuma wasa yake to ta saku فهل تقولون إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق امرأته sai aka ce to su masu wannan ƙaulin masu cewa mutum in ya yi drama a matsayin ya fito a matsayin kafiri ya kafurta sai aka ce a tambaye su su ba da fatawa wani mai drama ne wani mai drama ne ya fito a drama ya ce wa wata mata a cikin dramar a matsayin ita ce matarsa ya ce kinsa ku sai a ce ku wannan malamai da kuka ce in ya fito a matsayin kafiri ya kafurta za ku sakan masa mata da wannan wasan irin wannan ne wasan ko kuwa kun fahimci wannan shine ce ai ba zai yiwu ba saboda me ita waccan matar ta dirama ai ba matarsa bace kuma akan wannan matar ta dirama ya sakar da sakinsa ba akan matarsa ta gida ba kun fahimci wannan abu da yake sai shine yake kawo dai cewa wannan abin da haka ba zai zama abu ɗaya ba da wancan da wannan wani shine dai ra'ayin malam Usaimin rahimahullahu tabaraka ta'ala cewa mutum ba zai kafarta ba dan ya aikata wannan kuma maganganun da suna da yawa na tsokano su lokaci ba zai isa ba kuma ba su ƙare ba dole mu tsaya anan in na duba dan rere mana iya abin da ya ambata sai in faɗa mana mu ƙarasa da su gobe sai mu ci gaba da ba na son ne mu tsaya akan waɗannan ɗin kuma ba mu kare waɗannan ayoyi da suke gaban mu ba har mu kare bi idinillahi tabaraka wa ta'ala ina fata Allah ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sare mana al'amuran mu Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar mu wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu